بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana daren talata ce wacce ta daidai da daren tara ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da ashirin da bakwai ga watan april shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kasar na ɗari da arba'in da biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda babban malamin mu a sheikh abi abdurrahman muhammad awwal adam albani ya saba gabatarwa a lokacin rayuwar shi allah maɗaukakin sarki ya kai haske kabarin shi ya gafarta mishi a kafin mu ci gaba da karatu jama'a kamar yadda kuka ji a yau daren tara ga watan rajab watan rajab shine wata na bakwai daga cikin jeren giyar watannin musulunci yana daga cikin watanni hudu masu alfarma waɗanda allah maɗaukakin sarki ya asalin ambace su a cikin alkur'ani yake cewa inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum daga cikin waɗannan arba'atun hurum ɗin akwai watan rajab watan rajab yana daga cikin watanni masu alfarma ma'ana alfarma yana daga cikin watanni waɗanda alfarmarsu na bayyana ne ga al'umma ta hanyar nisantar saba wa Allah a cikinsu. Babu wani abu da ya tabbata na wata ibada ta musamman da ake yin ta a cikin watan Rajab. Don haka alfarmar da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana game da watan Rajab, ma'anar ita ce kada ka saba wa Allah a cikin waɗannan watanni hudu musamman. musamman to sannan watan rajab ɗaya ne daga cikinsu ba ana cewa saba wa Allah a cikin watannin da ba waɗannan ba daidai ne a a cewa ake saba wa Allah a cikinsu tsananin ya fi girma kamar yadda sabon Allah a ko'ina a duniya sabon Allah ne kuma haramun ne sai dai amma mutum ya nufi saba wa Allah a cikin harami a makka to wannan zunubin ya fi tsanani don haka idan aka ce saba wa Allah a cikin harami yana daga cikin akbarul kaba'ir yana daga cikin keta alfarmar Allah to ba ana nufin saba wa Allah a wani wuri wajen harami cewa daidai ba ne don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bizulmin nuziquhu min azabin alim niyyar zunubi in kai cewa za ka yi niyyar aikata zunubi a harami niyya kadai to Allah sai ya ɗanɗana maka azaba to watan rajab yana daga cikin watanni masu alfarma waɗanda alfarmarsu na bayyana ne na kada ka saba wa Allah musamman a cikinsu ba ana nufin akwai wata ibada ta musamman wacce ake yin ta ta azumi ko ta sallah ko wasu zikirori na musamman a cikin wannan watan ba don haka bai tabbata wata ibada ta musamman a cikin watan rajab ba a ƙarƙashin wannan azumin tsofaffi da wasu suke yi jama'a bid'a ne bai tabbata ba salatun raga'ib ko salatun raghiba da wasu suke yi a cikin wannan wata to wannan shi ma bai tabbata a cikin shari'ar musulunci ba innama wasu abubuwa ne waɗanda suke bid'o'i ne wanda sun haifu ne sun samu ne sakamakon aiki da hadisan ƙarya da kafa hujja da hadisan ƙarya da wasu suke a cikin addini don haka azumin tsofaffi salatu raga'ib wata sallah da ake yi a juma'ar farkon wannan wata ko daren 26 ko 27 na wannan wata gaba ɗaya jama'a bai tabbata ba don haka a daina ba tsofaffi wahala ana wahalar da tsofaffi ya azumin wata uku a jere watan rajab sannan watan sallar tsofaffi wannan ma sunan bid'a ne sannan ya zo ya hada da watan ramadana wannan babu rahama a cikin wannan banda bid'a ne bai tabbata ba kuma akwai tsanani kuma babu rahama a cikin wannan jama'a duk abin da ya zamto akwai kunci cikin shi to ba shari'ar musulunci ba ne don haka azumin watan tsofaffi idan har ka fara to ka dena kai istighfari ka tuba ga Allah ina fata mun fahimta wannan kuma ba zai hana azumin da ka saba yi litinin da alhamis ko kuma saumu dawud as-saumu yawmun wal iftaru yawmun ko kuma siyamu salasati ayyamin min kulli shaharin ranan sha uku sha hudu sha biyar wannan ba zai hana ka ci gaba da waɗannan ba amma yin wani azumi da itikadin azumin watan tsofaffi wannan bai tabbata ba jama'a hadisan ƙarya ne maudu'an hadisai da munkarai suka zo kuma malamai waɗanda ba su tantancewa suka rufe ido suka yi alkafara suka yi ta auna ma mutane suna dora su akan waɗannan ibadoji mai neman ƙarin bayani ya wato asalin nemi littafin tabinul ajab bima warada fi fadli rajab na al-imam al-hafiz ibn hajar al-askalani ko kuma wani littafi da ba ni iya tuna sunan mu'allif din mai suna bid'un tata'allaku bil ayyami wa shuhur waɗannan littattafai guda biyu musamman sun yi bayani dalla-dalla game da bid'ancin azumin watan tsofaffi azumin watan rajab da sauran bid'o'i waɗanda suke aka ƙirƙiro su a addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ka samu dace idan 'yan uwa masu bin waɗannan karatuttuka namu ba su manta ba mun kwana a aya ta ɗari da saba'in da wato ɗari da saba'in daidai a cikin suratul bakara ɗari biyu da saba'in daidai a cikin suratul bakara za mu tashi aya ta ɗari da saba'in da ɗaya faɗin Allah maɗaukacin sarki in tubdu sadaqati fa ni'imma hiya sai dai kafin nan akwai tambaya da aka rubuto ko kuma tambayoyi guda biyu waɗanda aka rubuto za mu amsa su kafin kai tsaye mu ci gaba da karatun tafsiri insha Allah tambayar farko mai ita yake cewa alagafarta malam menene hukuncin yin sadaka a cikin dukiyar mai gidan mutum ma'ana kana da mai gida ya ɗora ka akan dukiyar shi ina hukuncin ka ɗiba daga dukiyar shi ba da sanin shi ba ka bayar da sadaka ko kuma kuɗin maraya wanda ake juyawa dama kun ji tambayar amsa ita ce ɗiba daga dukiyar mai gidanka kai sadaka da shi wannan ya danganci yanayin yadda kuke tafiyar da al'amura kai da mai gidanka idan har mai gidanka ya san in ka mana ka san in ka ɗiba ka bayar ba zai yi ƙorafi ba ba zai zarge ka ba ba zai ji zafi ba ba zai ji haushi ba to idan ka ɗiba ka bayar ba ka yi laifi ba ba ka yi zunubi ba wannan hukuncin ɗaya yake da matar da ta ɗiba daga dukiyar mijinta ta yi sadaka ko ta saba wa Allah shin haka daidai ne amsa ita ce idan har ta san mai gidanta idan ya gani ko ya ji ba zai yi korafi ba hasali ma zai bincike ta wance e na ga da kina kaza amma yanzu kin dena wana na ga da kana baiwa almajiri da ya zo neman sadaka kaza amma yanzu ka dena to don ka ɗiba a dukiyar irin wannan ka yi sadaka to ba komi amma idan ka san zai yi faɗa idan ka san kin san mai gidanki zai yi fada zai ɗauki mataki zai wato rike hannu zai yi kaza to bai halatta ki ɗiba daga dukiyar shi ko ka ɗiba daga dukiyar mai gidanka ka bayar ba sai da sanin shi ina fata mun fahimta game da abin da ya shafi ɗiba daga dukiyar maraya a sadaka kuwa wannan gaba ɗaya jama'a bai halatta ba idan ana nufin dukiya wato sadaka ba ta zakka ba idan ana nufin a cire zakka daga dukiyar maraya to wannan daidai ne babu wani dalili na shari'a da ya hana hasali ma akwai haƙƙin zakka a cikin dukiyar maraya ina fata mun fahimta amma ana nufin dukiya ce aka aje a hannunka a matsayin amana ko ya halatta kai a karan kanka ka ɗiba ka bayar dukiyar maraya ka ɗiba ka ba da sadaka amsa ni ina ganin wannan bata halatta ba saboda dukiya ce wacce take ba taka ba dama dai zakka ce ma'ana as-sadaqatu bi ma'ana zakka to wannan shine ta wajaba ba ta halatta ba ma ina fata mun fahimta to sannan tambaya ta biyu wani ne ya rubuto tambaya game da yana so a yi mishi bayani game da hukunce-hukuncen wakafi hukunce-hukuncen wakafi a musulunci abinda ake nufi da wakafi jama'a shine ka ɗebi dukiyarka dukiyar nan dukiya tsaba ta kuɗi ko ko dukiyarka ta fili ko wasu gidaje ko wasu gonaki ko wato wasu kadarori motoci ko kamfanoni sai ka ɗebi wannan dukiya ka ce ka sadaukar da ita ka yi waƙafinta ga addinin musulunci to yana tambaya ne game da hukunce-hukuncen da suka shafi waƙafi waƙafi yana da asali a addinin musulunci wanda al'imamul bukhari ya ruwaice hadisi a cikin littafin shi sahihul bukhari hadisin na nan a cikin kitabu zaka hadisin sahabi abu ɓalhat al'ansari game da sa'ad da waccan aya ta sauka ta cikin suratu Ali Imrana, faɗin Allah da ya ce, Lantana lulbirra hatta tun fi mimma tuhibbuna. Wannan aya da ta sauka, sahabi abu ɓalhat al'ansari ya tashi ya tafi gurin manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. ya ce ya manzon Allah ina da wata gona wacce ita kadai na mallaka a duniya kuma babu wata daga cikin dukiyata wacce ta fi soyuwa a gare ni sama da wannan gona wato wannan gona ta biruha abu talha ta yace kuma ya manzon Allah gashi aya ta sauka cewa ba za ku zama nagari ba ba za ku samu aljanna ba har sai kun ɗiba daga dukiyar da kuka fi so kun bayar saboda Allah don haka abu talha ta yi ciya manzon Allah wannan gona na danka ta a hannunka fi sabilillahi ina fatan Allah ya musaya mini ita da aljanna nan da nan annabi ya ce bakin bakin zalika malun rabi'un annabi ya yabi wannan aiki da ya yi annabi ya ce wannan dukiya ta yi riba wannan dukiya ta yi riba ma'ana dukiyar da aka ba da ita don a samu aljanna ai babu dukiyar da ta kai riban irin wannan dukiya annabi ya karɓi wannan dukiya amma sai daga baya annabi ya ce ina ganin wannan gona ta ka kayi wakafinta gare ka amma kuma ‘yan uwanka da danginka na kusa to su za su amfana da ita, don haka ita wannan gona, annabi ya ce ba za a bayar da ita a matsayin kyauta ba, sannan ‘ya'yanka ko iyayenka ko matarka ko matanka ko ‘yan uwanka na jini idan ka mutu ba za su gaje ka ba. To wannan hadisi ya bayyana mana wasu daga cikin hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da waƙafi. kaga dai wakafi dukiya ce da mai ita yake sadaukar da ita ga Allah yake sadaukar da ita ga addinin Allah imma ta hanyar gina makaranta imma ta hanyar gina rijiya imma ta hanyar wato asalin taimakon mabukata ta hanyar da wannan dukiya za ta rika wato gudana koda bayan ba shi a duniya to wannan dukiya tana da hukunce-hukunce na musamman waɗanda ake kiransu da ahkamul waƙafi kaga dai ba a kyautarta ba a kyautar dukiyar da aka yi waƙafinta bari ne mana misali jama'a na kusa wacce za mu fahimce ta ƙwarai da gaske wannan makaranta ta darul hadithi salafiya da sauran makarantu da gurare waɗanda babban malaminmu malam albani allah ya gafarta mushi ya gina ya bari waɗannan makarantu gaba ɗaya suna matsayin waƙafi ne gare shi da kuma mahaifiyar shi wannan sanannen abu ne ya sha faɗi a cikin ɗalibai ya sha faɗi a sarari a cikin wa'azozi da gurare ya sha faɗi ma'ana kenan waɗannan makarantu to cikin ‘ya'ya na malam ko iyaye ko ‘yan uwa ko yayi ko ƙanni ko ɗalibai babu wani da ke da ikon ya ce ya ɗauki wuri kaza ko makaranta kaza ya ba da ita kyauta ga wani saboda dukiya ce ta wakafi ina fata mun fahimta la habu ba a ba da ita kyauta ina fata mun fahimta barinta ake a ci gaba da rayata ana gudanar da ayyuka na alkhairai don tabbatar ta shine ci gaba da gudanuwar lada gare shi da mahaifiyar shi kenan tashinta to wannan dakatar da lada ne da ke kaiwa gare shi shi da mahaifiyar shi a kabari don haka ba a kyautarta ina fata mun fahimta abu na biyu ba a gadonta yadda ba a kyautarta to haka ba a gadonta don haka babu wani da zai zo daga baya a matsayin shi ne ɗan wane ko kuma shi ne mahaifin wane ko kuma shi ne kawun wane ya ce to lallai fa sai an raba makaranta kaza ko aji kaza ko wuri kaza an ba shi don shi magajin malam ne jama'a kun fahimta don haka dukiyar da aka sadaukar da ita to idan har mai ita ya kwanta ya rasu to babu wani da zai dawo ya ce ya gaje ta ko kuma wani ya dawo ya ce ya ba da ita kyauta ina fata mun fahimta waɗannan kaɗan ne daga cikin hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da waƙafi ina fatar ɗan uwa mun haskaka maka sai dai za ka ci gaba da bincike musamman akwai wani littafi da wani malami ya rubuta cikakken sunan littafin ahkamul waqaf fi shari'atil islamiyya ma'ana hukunce-hukuncen wakafi a shari'a ta musulunci ina fata mun fahimta in ba a waɗannan zamunna namu na ƙarshe ba da ba a saba jin masu kuɗi da malamai suna wakafin dukiyoyinsu ga addini ba amma in ba haka ba zamanin malaman baya musamman tun daga sahabbai da malaman musulunci wannan shahararren abu ne a cikinsu malami zai kwanta ya rasu sai ce to dukiyar shi ya sadaukar da ita ga Allah muna ganin yadda sayyidina abubakar ya yi jama'a ya kwanta zai rasu ya kira 'ya'yan shi ya ce da Allah yana neman alfarmar in ya rasu dukiyar da ya bari su haƙura da gado a haɗa ta a saka ta a cikin baitulmalin musulunci wannan wakafi ne jama'a wannan wakafi ne ga abu balhatal ansari ya yi malamai da yawa an samu sun yi sun gina makarantu sun tara littattafai sun karantar da almajirai sannan da suka zo rasuwa sai suka yi wasiya a matsayin waɗannan makarantu da waɗannan littattafai sun yi wakafinsu ga Allah maɗaukacin sarki sun yi wakafinsu gare su ma'ana fi sabilillah don haka za a ci gaba da amfana da su har zuwa tashin duniya babban malami al'imamu ibn al-mulakkin ya tarawa almajiran shi littattafai ya gina musu makaranta ya kuma zauna ya karantar da su ya kwanta ya rasu wanda daga cikin ƙyanƙyasar makarantar shi aka samu bujimin malamin musulunci wanda ya ɗauki littafi mafi inganci bayan alƙur'ani shine sahihul bukhari ya yi mishi sharhi sharhin da har yau ba a taɓa samun irin shi ba shine fatuhul bari wannan malami shine alhafiz ibn hajar al-asqalani wanda sakamakon sadaukarwa ce da malamin su yayi Allah madaukakin sarki ya tayar da malamai masana zakakurai irin su alhafiz ibn hajar har ta bashi dama yayi sharhin sahihul bukhari wanda har yanzu ba a samu sharhin Bukhari irin nashi ba balle ya fi nashi inganci alimamu Muhammad ibn Ali ash-Shawkani wasu ɗalibai suka yi taro suka je suka same shi cewa algafarta malam a ɗauki sahihul Bukhari ai mana sharhi mana alimamu Shawkani sai ya ce ai la fataha ba'da al-fatihi mana babu wani buɗi da za a yi wa Bukhari sharhi banda Fatuhul Bari da Ibn Hajar ya yi mishi sharhi. Wannan yana daga cikin alkhairai na wakafi da malaman sunna suke yi. Wannan na daga cikin abin da Malam Albani yake yawan faɗi. Yana faɗi a wa'azozi da karatuttuka cewa wallahi Allah ya sani ba duniya suka zo tarawa ba. kuma ya ce waɗannan gine-gine da suke da neman kuɗi da suke da bacci da kai komo ya ce kai ko tu'i kaga muna yi to muna yi ne don tabbatar da manufarmu kuma Allah ya cika mashi manufar shi kafin ya raba shi da duniya gashi shi ma ya kwaikwayi magabatan shi ya kwanta ya rasu ya tara wa darul hadithi salafiya littattafai littattafan da ni a sani na ban san wani malami a Najeriya da ya sai littattafan shi da kuɗin shi ba, ya tara wa ɗaliban shi ya gina makaranta da kuɗin shi, kuma ya ce ya sadaukar, bai irin ta ‘yan ɗariƙa ba, mulkin mulaka'u, na mulke ku ‘ya'yana su mulke ku, ya ce ya sadaukar, babu personality a cikin kayan, in kana so ka amfana kai ilimi, abin da yake faɗi kenan. wannan ya zame mana darasi musamman ga malamai waɗanda suke rayuwa a yau ga 'yan siyasa da masu kuɗi su yi ƙoƙari su ɗiba daga dukiyarsu su bayar su yi waƙafi kafin ranar da dukiyar za ta zama ba tasu ba hisabin dukiyar kuma zai tabbata a kansu Allah maɗaukacin sarki ka samu dace. ina addu'a ta musamman Allah ka gafarta wa malam albani Allah ka kai haske kabarin shi waɗannan abubuwa da ya wakafin su makarantu da littattafai da abubuwa da ya bari muna addu'a ta musamman Allah maɗaukakin sarki ka tsare su kuma ka riƙe mishi amanar su da hannunka na dama ya Allah za mu tashi a aya ta ɗari biyu da saba'in da ɗaya faɗin Allah da ya ce in tubudu sadaqati fa ni'imma hiya na'am بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه نفسه الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير
Allah maɗaukakin sarki ya ce, In tubudus sadaqati fa ni'imma hiya, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah maɗaukakin sarki ya ce, In tubudus sadaqati fa ni'imma hiya, idan kuka bayyanar da sadaka, kuka ɗauke ta kuka ba da ita a bayyane shine in tubudu sadaqati ai in tuzhiruha wa tu'linuha kuka bayyanar da ita kuka ba da ita a bayyane mutane na gani Allah ya ce fa ni'imma hiya to madalla da aikin da kuka yi madalla da sadakar da aka ɗauka aka ba da ita a bayyane Allah ya ce wa in tukhfuha idan kuka ɓoye ta watuhal fuqara'a kuma kuka ba da ita ga mabukata a ɓoye fa huwa khairul lakum to yin haka shine mafi alkhairi a gare ku wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum kuma Allah zai kankare muku zunubanku wallahu bima ta'maluna khabir lallai Allah mai ba da labari ne ga abin da kuke aikatawa na ɗibar dukiya ku bayar a bayyane ko ku ɗiba ku bayar a ɓoye Allah yana sane da abin da kuke aikatawa kuma yana sane da manufofin da kuke tattare da su a zuciyanku a sa'ad da kuke bayarwa kuma zai muku sakamako daidai da irin aikinku da niyoyinku idan ba kuma ta ba jama'a ayar baya da ayoyin da muka yi ta karantowa tun ƙarshen azumi ayoyi ne da suke bayani game da hukunce-hukuncen ciyarwa da sadaka da kyauta da alheri a ayar da ta gabata Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma an faƙatun min nafaqatin duk abin da kuka ciyar na ciyarwa au nazartun min nazirin ko kuka yi alwashi ko kuka yi bakance fa inna Allah ya alamuhu to Allah yana sane da wannan sanin da Allah ke sane da shi shi za ta sa ya muku sakamako daidai da irin aikin da kuka yi Allah ya ce wallahu bima ta'maluna khabir ko wa ma lizzalimina min ansar kuma azzalimai ba su da mataimaka a ranar alkiyama a wannan aya Allah sai ce in kuka bayyanar da sadaka kuka ba da ita a bayyane fa ni'imma hiya to madalla da ita sadakar idan muka lura da wannan gabar da kyau gaba ce da take yabo game da sadakar da aka ba da ita a bayyane to amma faɗin Allah da ya ce wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum inda za ku ɓoye ta, ku ba da ita ga mabukata a ɓoye a sirrance, to da haka shi ya fi alkhairi a gare ku. Yanzu kun ga, a nan ma Allah ya bayyana alkhairi game da ba da sadaka a ɓoye. Wannan ne ta sa malamai suka yi maganganu game da shin wannan ayar ana nufin sadakatu taɓawu'i ake nufi ko kuwa a'a. hadda zakka ta farilla wato ana nufin sadaka ta nafila sadaka ta mustahabbi ko kuwa a zakka ayar take nufi za mu zo mu tattauna wannan insha Allah wannan ta sa malamai suka kuma sabani cewa idan har ana nufin sadaka ta nafila da wato zakka ta farilla to shin wanne ne ya fi alkhairi a bada ita a bayyane ta nafila shi yafi alkhairi koko a ba da ita a ɓoye idan ta farilla ce a ba da ita a ɓoye shi yafi falala ko a ba da ita a bayyane waɗannan matsaloli za mu tattauna su insha Allahu ta'ala gashi a cikin tafsirin aljami'u li ahkamil qur'an wal mubayyinu lima tadammanahu min as-sunnati wa ayil furqan wallafar al-imam abi abdullah muhammad ibn ahmad ibn abi bakr al-qurtubi wanda ya rasu hijira na da shekara 671 tahqiqin ad-doktor Abdullah ibn Abdul Muhsin at-Turki Allah ya gafarta musu baki ɗayansu idan ba ku manta ba wannan tafsiri shine malam yake bi game da abin da ya shafi tattauna hukunce-hukunce ko kuma ayoyi waɗanda suke ɗauke da hukunce-hukunce a cikinsu wannan ayar gashi daga shafi na 359 ƙarƙashin tafsirin suratul baqara aya ta ɗari biyu da saba'in da ɗaya a cikin juz'i na hudu al'imamul ƙurɗobi ya ce zahaba jumhurul mufassiri na ila an na hazihi al'ayata fi sadakatit taɓawwa'i malam ya ce jumhurin malaman tafsiri mafi yawancinsu sun tafi akan cewa wannan ayar ta sauka ne game da abin da ya shafi bayanin sadaka ta nafila li'annal ikhfa'a fiha afdalu min al-izhar yace saboda boye sadaka ta nafila a bada ita a boye to yafi falala sama da a bayyana ta ina fata mun fahimta malaci wa kadhalika sa'irul ibadati haka nan ma sauran ibadodi waɗanda ba sadaka ba ya ce al'ikhfa'u afdalu fi taɓawu'iha ya ce ɓoye wato asalin waɗannan ibadodi na nafila to ya fi falala sama da a bayyana su ya ce lintifa'in riya'i anha saboda riya don a kore riya daga cikin ayyukan ina fata kun fahimta ma'ana manufar ɓoyewa kenan shine a raba ka da riya kada riya yi don wasu su gani yi don a yabe ka yi don a gane wane na da alkhairi kada ya shigo cikin aikin ka ya lalata aikin sai ce wa laisa kadhalika alwajibat amma al'amarin ba haka yake ba game da ibadodi na wajibai kaga sallah kamar yadda malam zai zo ya bayyana mana ta nafila yinta a gida ya fi falala sama da yinta a masallaci kamar yadda sallah ta farilla yinta a masallaci ya fi falala ya fi zama wajibi sama da yinta a gida to haka azumi yin azumi na nafila tare da ɓoye shi da rashin bayyana shi to ya fi amma bayyanar da azumi na farilla to kuma wannan wajibi ne don haka kenan ba wai a sadaka kaɗai ba hatta sauran ibadodi to bayyanar da na filfilin da ke cikinsu to shi ya fi falala sama da bayyanawa amma idan na farilla ne to bayyana wannan ibada a matsayinta na wajibi to ya fi falala sama da a ɓoye ta malam ya ce ƙalal hasanu wani malami mai suna al'imamul hasan ma'ana alhassanul basri ya ce izharu zakati ahsan bayyanar da zakato shi ya fi kyawu ma'ana shi ya fi dacewa yanzu zakka wajibi ce ko ko zakka sadaka ce ta taɓawu'i kaga zakka wajibi ce to bayyanar da ita shi ya fi dacewa wa ikhfa'u tatawwu'i afdalu amma ɓoye sadaka ta nafila to wannan shi ya fi falala yace li'annahu adallu ala annahu yuradu Allah azza wa jalla bihi wahdahu saboda wannan shike nuni akan cewa lalle an nufi Allah da yin wannan aiki shi kadai ba tare da an yi riya a ciki ba a bayyanar da farilla nafila kuma sai a boye ta malai ce wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas Allah ya ƙara mishi yarda ya ce ma'ana tarjumanul qur'ani kenan jama'a eh wanda ya samu albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne ya rike shi ya yi mishi addu'a ya rungume shi tun yana ƙarami sannan bayan ya girma annabi ya ci gaba da maimaita mishi wannan addu'a ya ce Allahumma Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'awil Allah ba shi fahimtar addini sanar da shi ilimi na sanin ma'anonin alkur'ani Abdullahi dan Abbasin kenan قال يتي وقال ابن عباس عبد الله بن عباس يتي جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها Allah madaukakin sarki ya sanya sadaka wacce take ta nafila yinta a ɓoye to ta fi falala sama da yinta a bayyane yuqalu ibnu abbas ya ce ana ma faɗin cewa bi sabi'ina bi'ifan da ninki saba'in ma'ana sadaka ta nafila yinta a ɓoye to ya fi yinta a bayyane da ninkin lada so saba'in wa ja'ala sadaqatal farida alaniyataha afdala min sirriha sa'annan Allah ya sanya sadaka ta farilla sadaka ta wajibi zakka Allah sai ya sanya bayyana ta ya fi falala sama da ɓoye ta yuqalu har ma ana cewa bi khamsatin wa ishirina da'ifa da ninki ashirin da biyar ibnu abbas ya ce kala wa kazalika jami'ul fara'id haka dukkan farillai dukkan farillai wan nawafil da dukkan nafil fili fil ashiya'i kulliha a cikin dukkan ibadodi don haka a cikin sallah to bayyanar da farilla yinta a cikin jama'a yinta a cikin mutane to wannan shine yafi falala shi yafi zama wajibi sama da yinta a ɓoye amma kuma yin nafila a ɓoye a gida cikin dare ba tare da bayyana ta ba to shi yafi falala sama da bayyana ta a cikin mutane ina fata mun fahimta wannan asari al-imamu ibnu jarir al-tabari ya ruwaice shi a cikin wato littafin shi wato littafin shi na tafsiri daga wato tabi'i mai suna Ali ibn Abi Talha daga malamin shi Mujahid shi kuma daga malamin shi Abdullahi dan Abbas wannan magana jama'a ingancin ta ya tabbata zuwa ga Abdullahi dan Abbas wannan ta sa al-Imam al-Qurtubi yace qultu mithlu hadha la yuqalu min jihati ar-ra'yi in har ya tabbata abdullahi ɗan abbas ya faɗi wannan magana to irin wannan magana ba a yin ta da ra'ayi ba a yin ta da ina gani ba a yin ta da ina ganin ya dace a ana yin ta ne da yadda shi ibnu abbasin ya ji ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma bai danganta kai tsaye ga annabi ba haka malamai suka ce dukkan al'asar al-mawqufat maganganun sahabbai da suke yi waɗanda babu ijtihadi ko ra'ayi a ciki to waɗannan ana kiransu da al-mawqufat amma suna da hukuncin annabi ne ya faɗe su ma'ana al-mawqufat lakin laha hukumul marfu'at yanzu wannan magana tabbatar da akwai lada akan kaza akwai falala akan kaza ibnu abbas ya isa ya faɗi da ra'ayin shi in ba daga annabi ya ji ba bai isa ya faɗa ba wannan ta sa malamai suka ce mithlu hadha la yuqalu min jihati ra'ayi wa inna ma huwa tawqifun abu ne da ibnu abbas ya ji daga annabi ko da yake bai danganta gare shi ba ina fata mun fahimta na daga cikin abin da ke ƙara ƙarfafa wannan magana da wannan fassara da ibnu abbasin yi wa wannan aya ya ce wa fi sahihi muslimin hadithi ya zo a cikin sahihu muslim anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qal daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annahu qala annabi yace أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة annabi ya ce sallah mafi falala da mutum zai yi ta ita ce sallar da ya yi ta a cikin gida kaga a ɓoye kenan a sirrance kenan sai ce amma fa illal maktubata in ban da sallah ta farilla in ban da sallah ɗaya daga cikin waɗannan salloli biyar ma'ana duk wata sallah in ba waɗannan salawatul khamsi ɗin ba ne to yin su a gida ya fi falala sama da yin su a masallaci. Kunga wannan hadisi yana ƙara ƙarfafa mana cewa idan sadaka ce ta nafila ko ibada ce ta nafila to yin ta a ɓoye ya fi falala sama da yin ta a bayyane. Idan ta farilla ce yin ta a bayyane ya fi falala sama da yin ta a ɓoye. Ina fata mun fahimta. malam ya ce wa zalika annal fara'ida la ya dukulu hariya saboda farillai ai riya ba ta shiga cikinsu yanzu kaya azumin farilla azumin ramadan wace riya ce za ta shiga ciki jama'a kun gane to amma ana an taru cikin jama'a wani e bismillah sai ka ce a'a ai kai baka ce ai azumi kake ai kai duk litinin da alamis sai kayi azumi ai jama'a ai azumin nan na litinin da alamis bai taba wuce ni ba jama'a yau shekara ta goma kenan sai ya ci gaba da jawabi yanzu riya ya shigo cikin ta ko bai shigo ba to amma a watan ramadana sai ka bada labari jama'a yau fa ina azumi wannan ai ba za a dauka cewa riya kake yi ba dan ni ma ina yi wancan ma na yi wancan ma na yi kun fahimci yadda riya take sadadowa ta shiga cikin ayyuka na nafilfili sama da yadda take shiga cikin farillai wannan ta sa malamai suka ce wannan ayar fa ana nufin ɓoye sadaka ta nafila amma zakka ta farilla dole a bayyana ta jama mun fahimta za mu zo mu ji tattaunawar da malamai suka yi game da haka malam ya ce wannan wafilu urdatun lizalika amma kaga ibadodi na nafilfili to yana iya shiga cikinsu malai cewa rawan nasa'iyu an uqbat ibn amir anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala al-imam an-nasa'i ya ruwaishi hadisi daga sahabi uqbat dan amir yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace innal ladhi yajharu bil qur'ani kal ladhi yajharu bis sadaqah والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة النبي يتي wanda yake bayyana alqur'ani yake bayyanar da qur'ani a fili yana yi a cikin jama'a dan a gani a yaba annabi yace kallazi yajharu bis sadaqa kamar daya yake da wanda yake bayyanar da sadaka a fili dan a gani a yaba kaga sadaka ta tabawwa'i kenan annabi ya ce wallazi yusirru bil qur'ani wanda yake sirrantawa da karanta qur'ani da yake kallazi yusirru bis sadaqa kamar wanda yake sirranta sadaka ne kaga har yanzu hadisin yana ƙara bayyana mana fadin Allah wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a to yana bayani ne game da sadaka ta nafila sannan malin ya ce wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi annabi ya ce sadakatu sirri tutufi'u ghadabar rabbi sadaka a ɓoye ba da ita a asirce to yana rage yana kashe fushin ubangiji wannan hadisi gashi a ƙasa malin ya ce alimamu tabarani ya fitar da shi a cikin mu'jamul kabir daga riwayar hadisin sahabi abu umama daga cikin malamai sun hassana isnadin shi daga cikinsu akwai al'imamul munziri a cikin littafin shi a targhib wa tarhib haka al'imamul tabarani ya ƙara fitar da wannan hadisi a cikin mu'jamul kabir da mu'jamul ausab da al'imamul quda'i a cikin musnadu shihab riwayar sahabi mu'awiya dan haida wa zakarahul munziri munziri ma ya ambaci wannan hadisi wa qala munziri yace game da wannan riwaya ta biyu wa fihi a cikin isnadinta akwai sadaka ibnu abdullahi samin malamai suka faɗi game da shi suka ce la ba'asa bihi fi shawahid ma'ana idan hadisan shi wato sun zo ne a bisa babi na shawahid to a iya ɗauka a yi hujja da su amma dai malamai suka ce wannan hadisi aqallu ahwalihi hadisi ne hasan ina fata mun fahimta to jama'a kun ji al-imam al-qurtubi sai ya ɗauko wata magana daga al'imamu ibnul arabi wanda wannan maganar ta kai matuƙa gurin ta haƙiƙi wannan ta sa jama'a zan karance mana ita gaba ɗaya a hankali ba tare da mun yi gaggawa ba saboda waɗannan bayanan su ne za su tantance mana shin ba da sadaka a bayyane shi ya fi sadaka mutulakan ko ko ba da ita a ɓoye mutulakan ko kuwa a tafsili shi ya fi dacewa a ce idan ta farilla ce a ba da ita a bayyana a cikin jama'a idan ta nafila ce a ba da ita a ɓoye a sirrance to za mu zo za mu ji waɗannan bayanan insha Allahu ta'ala da shi al'imamu al-ƙurɗubi ya ce ƙalab arabi al'imamu ibn al-arabi ya ce وليس في تفضيل صدقة العلانية على السر ولا تفضيل صدقة السر على العلانية حديث صحيح ابن العربي يتي باب وانا حديثي قوايا دايا wanda ya inganta game da fifita sadaka a sirrance ko fifita sadaka a ɓoye don ku kalli ayar da kyau in tubudus sadaqati fa ni'imma hiya in kuka bayyanar da sadaka kuka ba da ita a fili to madalla da ita sadakar kun ga yabo ne wa in tukhfuha inda za ku ɓoye ta wata utuhal fuqara'a kuma ku ba da ita ga mabukata fa huwa khairul lakum hakan shi yafi zama alkhairi a gare ku kun ga nan shi ma yabo ne ai an yi yabo a can gurin bayyanawa wurin ɓoyewa ma an yi yabo to ibn arabi sai ya ce babu wani hadisi da ya zo ingantacce ƙwaya ɗaya da ke bayyana fifikon sadaka a ɓoye ko sadaka a bayyane sai dai ya ce walakin na hul ijma'u sabit ijima'i ne ya tabbata game da cewa sadaka ta farilla to a bayyana ta sadaka ta nafila to abin da ya fi a ɓoye ta amma ba dalili ne hadisi ne ingantacce da ya tabbata ba inna ma ijma'i ne da malamai suka yi jama'a kun fahimta sai malam ya ce fa'amma sadakatun nafli ibn al'arabi ya ce amma kaga sadaka ta nafila falƙur'anu warada musarrihan bi annaha fi sirri afdalu min hafil jahari Ƙur'ani ya zo ƙarara da ya bayyana cewa sadaka ta nafila, to a ba da ita a sirrance shi ya fi sama da a ba da ita a bayyane. Ƙur'ani ya fito ƙarara ya bayyana haka, sadaka ta nafila, sai ce bai da anna ulama ana kalu inna haza alal galibi makhrajahu suka ce ko da yake malamanmu in ji ibn al-arabi ya ce malamanmu suwa yake nufi jama'a malaman malikiya kenan dan ibn al-arabi ba maliki ne bai da anna ulama ana qalu inna hadha ala al-ghalib makhrajahu yace ko da yake malaman mu suka ce mafi yawancin sadakoki da ake bayarwa to ana bada na farillan su ne a bayyane na nafilfilin su mafi yawancin su a boye ake bayarwa haka malaman mu suka ce to alimamu ibnul arabi malami ne hatta a cikin malikiyar malami ne muhaƙiƙi jama'a kun ga dai maganganun da ya faɗi yake cewa babu hadisi ingantacce da ya tabbata amma ya ce ijima'i ne malamai suka yi cewa ba da sadaka ta farilla a bayyana shi ya fi sama da ba da ita a ɓoye kamar yadda ba da ta nafila a ɓoye shi ya fi sama da ba da ita a bayyane to wanne ne yake daidai malam sai ce wata haƙiƙu fihi abin da yake daidai na bayani da ya kamata a yi game da ba da sadaka a ɓoye ko a bayyane ta sa- ta nafila ko ta farilla wacce tafi ya ce abin da ya fi dacewa a ce shi ne annal hala fi sadakati takhtalifu bi halil mu'bi laha wal mu'ba iyaha wan nasi shahidina laha yace ita sadaka to fa ta danganta ne ga wanda ya bayar kuma ta danganta ne ga wanda ya karba wanda aka ba kuma ta danganta ne ga mutanen da suka ga sa'ad da wani ya baiwa wani kun ji abubuwa guda uku al-mu'ti laha wanda ya bada sadaka wanda ya bada zakka kai alhajin birni kai mai ciyarwa kai mai dukiya na biyu al-mu'ta'iyaha kai talaka kai mabukaci kai fakiri da aka dauka aka ba to sannan annasu shahidina laha mutanen da suka shaida sadda alhaji wani ya ɗauki dukiya ya ba wani ko ya ɗebi abinci ya ba wani ko ya ciyar da wani ko ya taimaki wani ya ce halin ya danganta ne da gwargwadon waɗannan mutanen guda uku malam ya ce ammal mu'bi amma kaga mai bayarwa kaga na farko kenan falahu fiha fa'idatu izhari sunnati wa thawabul qudwa in ya bada ita a bayyane to zai samu ladan bayyanar da sunna da kuma ladan wani ya koyi da shi akan wannan aiki na alkhairi jama'a kun fahimta don wani ba za a motso shi ba sai in ya ga wani ya ɗauka ya bayar to yanzu a sa'ad da ka ɗauka ka bayar yanzu bayarwa sunna ne to yanzu ka samu ladan bayyanar da sunna an gane jama'a sannan wani in ya kalli aikinka ya kwaikwaye ka shi ma ya ɗauka ya bayar kaga ka samu ladan koyi da wani ya yi da kai ina fata mun fahimta yanzu kaga a wannan halin ɓoyewa ya fi dacewa ko bayyanawa bayyanawa ina fata mun fahimta kaga fa'idar farko ta ɓangaren mai bayarwa to amma haɗarin da shi kuma yake fuskanta malam ya ce malam ya ce amma fa haza liman kawuyat haluhu wannan ga wanda yake da ƙarfin hali yake iya ture riya idan ta so ta shiga cikin ayyukan shi yana da ƙarfin ya iya ture ta wa hasunat niyyatuhu kuma niyyar shi ta zama kyakkyawa wa amina ala nafsihi riya kuma ya amintu cewa riya ba za ta shiga cikin aikin nan da ya bayyanar ba jama'a kun fahimta yanzu wanda ya zan yana da ƙarfin hali yana da kyakkyawar niyya yana iya ture riya ya amintu ba za ta shiga cikin aikin shi ta ɓata aikin shi ba to ya ba da sadaka a bayyane shi ya fi dacewa sama da ya ɓoye ta jama'a kun gane? sai ce wa amma man da'ufa an hadhihi martaba amma duk wanda ya raunata ya samu rauni cewa fa in ya bayar wani ya gani zai dan ji dadi a ran shi an gane zai dan ji shi ma fa ya dan kumbura haka zai dan ji ya dan isa shi ma an gane to malam yace fasitru lahu afdal ya boye ya bada ita a boye to shi yafi falala jama'a wannan tafsilin ya kai matuƙa gurin kyawu kuma wannan ya yi daidai da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sa'ad da wasu mutane suka ziyarci manzon Allah suka zo madina suka musulunta annabi ya dube su a cikin wasu irin kaya na ƙasƙanci yagaggun kaya rabin jikinsu a waje annabi ya miƙe ya ce ya jama'a a yi sadaka ya jama'a a bayar aka yi shuru ba wanda ya bayar annabi ya shiga gida ya duba ya birkiɗa ya leko ya duba ba komi ya fito ya shiga ya fita ya shiga ya fita wani sahabi da ya lura da halin da annabi yake a ciki sai ya miƙe ya tafi gida ya je ya tattaro dukiya da kayan sawa da kayan abinci ya taho ya zuba a wani katon baho irin kwanan kaya ɗin nan bangaji ya taho ya riko shi da ƙyar mai riwaya ya ce kadatta a jizu ya dahu kwanan na rinjayar hannun shi ya zo ya aje a masallaci ya ce ya manzan Allah gashi fi sabilillah wannan ya gani shi ma sai miƙe ya je ya kawo wancan shi ma ya miƙe ya kawo kankace mai sai ga kowa ya kawo an tara sadaka da dukiya mai yawa aka ce sai aka ga fuskar manzan Allah na haske fuskar annabi na walƙiya annabi yana cike da annashuwa sai ya miƙe annabi ya faɗi wannan shahararren hadisi da alimamu muslim ya ruwaice shi annabi ya ce man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama la yanqusu min ujurihim shay'a yanzu wannan sahabin da yayi sadakar shi a bayyana an yi koyi da shi ko ba ai ba to yana da lada biyu ladan farko bayyanar da sunna lada na biyu lada na kwaikwayon shi da sauran musulmi suka yi jama'a mun fahimta da kyau kun ji hali na farko kenan wannan ya shafi wanda zai ɗauka ya bayar ne kaga kenan ya bayar a bayyana in ya amintu riya ba za ta shiga aikin shi ba to shi ya fi sama da ya bayar a ɓoye idan ko ya tabbatar riya za ta iya rusa mashi aiki yi don wani ba Allah ba to ya sirranta ya ɓoye ya bayar shi ya fi sama da ya bayyana malam ya ce wa ammal mu'ta iyaha amma wanda za a ba wanda za a ba kai talaka kai da za a ciyar kai fakiri kai miskini a baka a bayyana shi ya fi ko a baka a ɓoye jama'a kuma mu amsa a ga ɓoye ya fi ko? ya ɗan tawa haka kun yi sallan magariba sai ku ɗan gaisa haka sai shafa ma ba ma wanda ya sani ai ya fi ko? tama bari ku ji abin da al'imamu ibn al'arabi ya ce ya ce wa ammal mu'ba iyaha amma wanda za a ba ita sadakar fa inna sirra aslamu lahu a ba shi a ɓoye to shi ya fi dacewa da shi min ihtiqarin nasi lahu saboda kada mutane su wulakanta shi ana ganin shi babban mutum sai ka ɗauko naira hamsin ka bashi kuma yana da buƙatar ta kaga sai ya karɓe waɗanda ke ganin shi da girman nan sai su ga ashewa na ma duk soso ne kawai mana bai da komi kaga za su wulakanta ka to asirranta a baka a ɓoye asirinka a rufe a ci gaba da ce maka alhaji ai yafi ko kuwa jama'a yawwa saboda mutane za su wulaƙanta ka musamman a irin zamunan mu jama'a aw nisbatuhu ila annahu akhadhaha ma'al ghina anha wa taraka ta'affufa ko kuma mutane su danganta shi cewa ai yana da wadata ya karba kaga gulma kenan duk da haka dai da an sirranta ai da yafi ko kun gane ma'ana yana da wadata ya karba ya ki kamewa kaiwa na bi da kamun kai kaiwa na da kwaɗayi yace kaiwa na ba wadatar zuci da a ɓoye aka bayar da ba su sani ba da ba su faɗi abin da suka faɗa ba ina fata kun gane kenan halin wanda za a ɗauki zakka ko kyauta a bashi to abin da ya fi dacewa a sirranta mubulakan min gairi tafsilin amma wanda zai bayar in ya amintu riya ba za ta shiga aikin shi ba to ya bayar a bayyana shi ya fi wa illa to fala ina fata an fahimta da kun ji hali na biyu kenan to ya rage wa amma halun nasi mana yanzu mutanen da za su shaida wane ya bayar wane ya karba ai dama abubuwa uku ne al-mu'ti laha wal mu'ta iyaha wan nasu shahidina laha ko to yanzu shin mutanen da za su shaida wane ya ba wane mun ga wane ya tambayi wane wane ya taimaki wane shin a ɓoye kada a bayyana musu shi ya fi koko a bayyana musu me za ka ce mutane mutane su gani su shaida ko ku a ɓoye shi ya fi dacewa bari ku ji abin da malam ya ce wa amma halun nasi amma kaga halin mutane fassaturu anhum afdalu min al'alaniyati lahum a baka a ɓoye ba su sani ba a suturta maka ba su sani ba to shi ya fi dacewa shi ya fi falala sama da a bayyana musu wane ya ba wani min jihati annahum rubama ta'anu alal mu'di laha birriya saboda mutane za su iya sukan wanda ya bayar su ce kawa na ya ci kariya kaga garin ka bayyana su kuma sun soke ka da ka boye da basu soke ka ba ko kun gane wa alal akhidhi laha bil istighna kuma su soki wanda ya karba su ce kaiwa na mawadaci ne fa ya karba yanzu kaga kenan fassaturu afdalu min al alaniya kada su sani a bayar a boye an gane to shi ya fi sama da a bayar a bayyane to amma fa akwai wata fa'ida in an bayar a ɓoye ya ce walahum fiha su kuma suna da fa'idar da za su amfana da ita sadakar in an ba da ita a bayyane wace fa'ida ce sai ce ta harikul kulubi ila sadaka za a motsa zukatansu to wane ya yi to ni ma fa ya kamata ne a ni ma fa ya kamata ne ina fata mun fahimta kaga akwai fa'idar bayyanawa idan har ya zan ka san in ka bayar za a kwaikwaye ka za a yi koyi da kai to ka ba da ita a bayyana shi ya fi cikin mutane in kuwa ka san ko ka bayar a bayyana oho ba za a kwaikwaye ka ba hasali ma za a ce wane ya cika riya wanda ya karba za a ce wane ya cika kwaɗayi to ka ba da ita a ɓoye shi ya fi jama kun fahimta da kyau malam ya ce walahum fiha ta harikul kulubi ila sadaka idan an ɗiba an ba da ita a bayyane to waɗanda suka gani mutanen da suka shaida za a yunƙurar da su za a motso su su ma su ɗebo su bayar malam ibn al-arabi ya ce walakin hadhal yawma qalilun sai dai fa a wannan zamani masu wa'azantuwa masu kwaikwayon wasu akan aikin alkhairi to ‘yan kaɗan ne mutane nawa ne suke iya ɗibar zakka su bayar in sun ji wane ya bayar ibn al'arabi na ba da labarin zamaninsu ne fa sama da shekara ɗari tara don ibn al'arabi ya rayu a ƙarni na biyar ne zuwa na shida a ƙarni na biyar kusan shekara ɗari tara yanzu da wani abu to ka auna mu yanzu zamanin yanzu mutane nawa ne ke ba da zakka jama'a mutane nawa ne ke iya yin sadaka ‘yan kaɗan ne in ka auna da waɗanda suke bayarwa waɗanda ke bayarwa ‘yan kaɗan ne waɗanda ba su bayarwa su suka fi yawa ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam ya ce قلت ذكر لكي الطبري أن في هذه الآية دلالة على أن إخفاء الصدقات مطلقا أولى وأن آير إنجي الإمام الطبري طبري با الإمام الطبري من تفسيري با وأن الإمام الكي الطبري من لتاف أحكام القرآن كان دون لتاف أحكام القرآن أحكام مجلد هدو وأن شيما أنا كرنش الإمام الطبري ba wancan tsabari Muhammad ibn jaririn ba wannan malami ya ce wannan aya a cikinta fi hadhihi al-aya dilalatan ala anna ikhfa as-sadaqati mutlaqan aula a cikin wannan aya akwai nuni akan cewa boye sadaka da ba da ita a boye shi yafi wa annaha haqqul faqiri kuma a ba da ita a ɓoye to haƙƙi ne na mabuƙaci kuma wannan aya tana nuni akan ya juzu li rabbil mali tafriqu ha bi nafsihi wannan ayar na nuni akan ya halatta mai dukiya in ya tashi sadaka in ya tashi kyauta in ya tashi zakka da kanshi ya ɗiba ya bayar wannan ayar tana nuni akan haka alama huwa ahadu qaulai shafi'i kamar yadda wannan ɗaya ce cikin fatawoyi biyu da aka ruwaito daga al-imamu shafi'i wa ala al-qawl al-akhar dhakaru anna al-murad bis sadaqati ha huna at-tatawwu' duna al-fard alladhi izharuhu aula li alla yalhaqahu tuhma sanan malamai suka ce wa ala al-qawl al-akhar ɗayar maganar ba da ita a bayyane kenan ma'ana ana nufin ba da sadaka a bayyane ta farilla ba ta nafila ba to shi ya fi dacewa saboda kada a tuhumci wane cewa bai ba da zakka wali ajili zalika kila da wannan dalili ne ma malamai suke cewa salatun nafli furada afdal wal jama'atu fil fardi aula li'anna izhar al fardi ab'adu an at-tuhuma yace yin sallah ta nafila dai dai dai dai ba a jam'i ba to shi ya fi falala sama da yin ta a cikin jam'i, amma yin sallah ta jam'i ta farilla a cikin jama'a, to wannan shi ne ya fi zama daidai ya fi zama wajibi saboda bayyanar da farilla to na nisanta mutum daga tuhuma. Idan ba a ganin wana na zuwa masallaci, ba a sallan azahar da shi, la'asar waɗannan salawat ɗin, ai za a tuhumce shi ko? Tama idan yana zuwa fa. in ma ya rasu sai a ce nan fa muke sallah da shi ma'ana wannan shaida ce to kaga sallar farilla kenan to amma nafila yin ta a gida to shi yafi to haka sadaka ta farilla in an kwatanta ta da ta nafila ina fata jama'a mun fahimta daga ƙarshe jama'a zan cika she mana da wani hadisi da limamu muslim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu daga cikin waɗanda Allah zai musu inuwa a ranar lahira a ranar da babu wata inuwa sai ta Allah cikin mutane bakwai daga cikinsu akwai mutumin da tasaddaqa bi sadaqatin mutumin da ya ɗebi sadaka ya bayar ya ɗebi zakka ya bayar ya alheri fa'afaha sai ya ɓoye wannan alkhairin hatta ma ta'alamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu hatta ma ta'alamu shima lahu ma tunfiqu yaminuhu har ya zamto hagun shi bata san abin da damar shi ta ɗauka ta bayar ba saboda me saboda ɓoyewa saboda suturtawa wannan hadisin karara yana bayyana mana cewa lallai bayar da sadaka matukar ba ta zakka ba kuma da wannan tafsilin da muka ambata a baya to ba da ita a ɓoye shi ya fi jama'a saboda riya shaidan yakan biyo aikin alkhairi ya jefa riya a cikin shi ka yi aikin alkhairi saboda Allah niyyarka ta taso ka bada saboda Allah a gaban jama'a yaban da wani zai ma sai ka jiri ya tashi garanka daga ƙarshe sai kai asarar aikinka gaba ɗai wanda riya tana ɓata aiki in ta shiga cikin shi gaba ɗaya don haka bayar da sadaka a ɓoye shi ya fi jama'a ka tashi da safe ka tura ƙofar gida ka tura ka ji kofa ta ƙi turuwa ka tura sai ka fito ka ga wani buhun shinkafa haka na san sai ka fi jin daɗin shi ku sama da sai da wane ya kira ka aka ce ka je sto ɗin wane ka hau express a ɗora maka a mashin ka kawo gida da yamma daidai lokacin jama'a na dandali ana zaune ana hira kowa ya ganka ina ganin ta daren nan sai ta fi maka daɗi koko don haka ba da sadaka a ɓoye shi ya fi jama'a wannan hadisin nassi ne akan matsalar ba da sadaka a ɓoye saboda gudun kada riya ta shiga cikin aikinka don idan riya ta shiga to ka shiga uku a ranar lahira ba za ka taɓa fita ba ku tuna da hadisin can na muslim annabi ya ce farkon waɗanda za a fara ma hisabi a ranar lahira wasu mutane ne guda uku mutumin farko ya mutu a gurin yaƙi na biyu malami ne an ramma masanin ilimi mahaddacin alkur'ani na uku attajiri mai kuɗi mai taimakon musulunci mai ciyarwa mai gina masallatai mai kaza mai kaza mai kaza annabi ya ce sai a zo da mutumin farko a ce da shi mun baka ƙarfi da lafiya ya kai ka ci moriyarsu sai ce ya Allah na yi yaƙi katal tufika na yi jihadi saboda kai har na yi shahada Allah sai ce ka zabta ƙarya kake yi kayi ne don a cewa na sadauki ne kuma an ce annabi ya ce sai Allah ya umarni da a kama shi a ja shi a kan fuskar shi a kai shi gidan wuta ku auna a gurin yaƙi aka kashe shi amma me ya rusa aikin shi shine riya annabi ya ce mutum na biyu Allah zai kira shi ya ce kai e mun baka ilimi ya kai da shi sai ce ya Allah na koyi alkur'ani na iya aqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari mun yi sauka guri kaza mun karanta kaza mun sauke kaza mun yi muhadara kaza mun yi lacca mun yi raddi mun yi kaza duka ya faɗi Allah sai ce ƙarya kake kayi ne dan a ce kaiwa na malami ne kaiwa na masani ne kaiwa na kaza kaiwa na kaza kayi ne dan ka burge kayi ne ba dan ni ba kuma an faɗi wannan shi a sakamakonka da haka Allah sai umarni da a ja shi a kan fuskar shi a yi wuta da shi mutum na uku za a zo da shi mai kuɗi ne attajiri ne Allah sai ce ya kai da ni'imar da muka baka sai ce ya Allah babu wata hanya da kai Allah kake so na ciyar saboda kai da na bari ban ciyar ba sai da na ciyar ta wannan hanyar na gina masallatai na taimaki gajiyayyu na ɗauki nauyin kaza na gina kaza na yi titi na yi kaza na yi kaza na duk sai ya gaba lissafowa kuma ya ce Allah na yi ne saboda kai Allah sai ce ƙarya kake ka zabta inna ma anfaqta li yuqala innaka jawad kaciyar ne don a ce kai wani akwai alkhairi kai wani akwai taimakon musulunci wani akwai kaza wani akwai kaza kuma an faɗi wannan shi ne sakamakonka da haka jama'a mu yi ƙoƙari duk aikin da za mu yi to kada ka bari riya ta shiga ta ɓata maka shi yasa aka samu wata magana daga cikin malaman salaf wani yake cewa idan kana magana kaji kamar maganar da kake yi za ka ji kana yi ne saboda wani don ka birge wani to kai shiru idan kuma kai shiru kaga shirin zai jawo maka cece kuce mana shirin zai bayyana don wani kai to ka yi magana ina fata mun fahimta ma'ana dai ka kori shaidan kada ka bari riya ta shigo cikin ayyukanka saboda riya idan ta shigo to gaba ɗaya tana rusa aiki jama wannan yana daga cikin bala'i da fitina da take samun musamman musulmi musamman malamai kuma musamman ahalus sunna musamman waɗanda suke da'awa cewa su 'yan salafiya ne saboda sharuɗan karɓan ayyuka biyu ne akwai al-ikhlas shine yi saboda Allah sannan akwai al-mutaba'a yi a bisa tsari da tafarki na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ‘yan bid'a suna fuskantar haɗari na biyu yin aiki ba a bisa sunna ba ko da yake suna fuskantar haɗari na farko yin aiki don a ba wani haushi ko don a burge wani ko don a nuna isa to amma su kuma ahlus sunna suna fuskantar haɗari na biyu kayi sallah irin ta manzon Allah kayi sadaka irin ta manzon Allah kayi kira'a da tilawa irin na manzon Allah kaga kayi mutaba'a a wannan janibin to amma a ɗayan janibin kayi saboda Allah kayi ikhlasi kayi ne don ka birge kayi ne don ka ba wasu haushi kayi ne don ka dira akan wasu mecece manufarka to Allah ya sani to mafi yawancin ahlus sunna suna fuskantar wannan hadarin za ka je ka samu wani kaset ka kawo shagonku sai ka danna don akwai 'yan ɗariƙu a gefenka kaset ɗin kuma an yi zafi an ci uban 'yan ɗariƙa yanzu ka ba don Allah ba ne amma wa'azi ne ba don Allah ba ne ƙira'a ka danna don ka ba wasu haushi ƙira'a kai don ka ba wasu haushi to yanzu ka ga ƙira'a abu ne mai kyau jin wa'azi abu ne mai kyau amma da ba a yi saboda Allah ba ko to wannan aikin gaba ɗaya ya rushe yasa jama'a kowa ya tsarkake niyya jama'a duk abin da zaka kai saboda Allah duk abin da zaki ki saboda Allah wannan yana daga cikin abubuwa mafi haɗari zaka tashi ranar kiyama ga aiki amma amilatun nasiba Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye. Da haka jama'a wannan aya, kamar yadda kuka ji, muke ta karantowa har yanzu ayoyin suna karantar da mu falalar sadaka da falalar ciyarwa da falalar taimako da falalar wato asalin taimaka ma mabukata. Kun ga fa wannan shine musulunci jama'a. Shine musulunci. inda a ce musulmi sun tsayu da waɗannan karantarwar da waɗannan tarbiyyar ba za a samu mabukata cikinsu ba jama'a ba za a samu mabarata ba cikinsu musamman ba za a samu wane ya kaskanta wane ya shiga wani hali wane kaji shi a jakan magori wane ya shiga kaza yana neman a taimake shi wane kaza wane kaza ba ba mu tsayi da wajibinmu ba ne jama'a kuma na daga cikin abin da ke sabbabar wa ƙasa talauci da karyewar tattalin arziki rashin fitar da zakka zakka da a ce kowa zai fitar da zakka da masu kuɗi da 'yan kasuwa da masu kiwo da kaza da kaza kuma ana yin zakkar ana tafiyar da ita yadda ta kamata da ƙasa ba za ta zauna cikin talauci ba jama'a za a samu sauƙin rayuwa yanzu ba ana maganan sadaka ba tukuna a zakka zakka ba da zakka masu kuɗi nawa ne ke iya ba da zakka wani ne ake ba da labari yana so ya fitar da zakka ya kira wani ya ce to algafata a yi mana bincike yaya ya kamata a fitar da zakka ya ce to dukiyarka za ka kasa ta kashi arba'in sai ka ɗauki kashi ɗaya ka bayar wannan alhaji da ya je ce sam ya za a ce kashi ɗaya a ɗauki kashi ɗaya ya bayar cikin arba'in shi wannan ta mushi yawa shi ba zai iya bayarwa ba amma dai ga wannan dai a je a raba sai ya ba da wasu miliyoyin kuɗi kujin miliyoyin kuɗi ma'ana ga dai wannan a je a raba amma shi dai ba zai iya ba da ɗaya bisa arba'in ba to me kake tunani ya ba da miliyan goma misali ga dai wannan aje a raba me kake tunani inda ɗaya bisa arba'in ne za a bayar kaga da ya fi haka kenan wani in ya tashi ba da zakkar mutane yake tarawa a yi assembly ana ba da ɗari da hamsin hamsin ɗari biyu wallahi jama'a ɗari da hamsin hamsin ɗari biyu za a yi shelato rana kaza sai kaga kowa ya taru a nan ba za ka bambance ɗan uba da ahalus sunna ba duk za ka gansa a layi guda ne ina bata mun fahimta kowa ya zo ya yi asambili wani ma zai karɓa ya je wani rijista kuma yake rubutawa to amma ina ma dai da zai fitar da miliyan biyu miliyan uku miliyan biyar miliyan goma sai ya samu mutane uku ko biyu ko biyar sai ya raba musu wannan ya je ya jajali wannan ya jajali in Allah ya zuba albarka a ciki sai ka ga shekara mai zuwa su ma sun kawo tasu zakkar tamam baka ɗari da hamsin ka yi gaba ka share kyan naira hamsin ka ci shinkafa da waken naira hamsin express ya cinye naira hamsin to me aka yi kenan har yanzu mutane suna cikin kunci da talauci kenan to sannan ina kwamitoci na tattara zakka da ke ƙarƙashin fadan wasu sarakuna ko suna yin aikinsu ko suna tattarowa ko in sun tara suna bayarwa yadda ya kamata ina ƙungiyoyi ina malamai jama'a ba da zakka da sadaka na rage raɗaɗin talauci yana rage raɗaɗin talauci a nan fa nan wata hanya nan haka ake ba da labarin wani ya tsaya da mota yana cinikin wasu jaridu a tara mashi daily trust nan weekly trust comfort nan leadership nan wane ne nan sai ya lalo kuɗi kusan dubu biyar zai bayar wani yana gefe ashe yana nan yana timing ɗin shi da ya yi sufa sai ya rike kuɗin nan ya rike gam akai akai a kwace ya rike akai akai da ya rike aka ce lafiya ya ce ai ai shi shi kenan wannan nashi ne rabon shi ne wannan ya ce kwanan shi uku bai ci abinci ba shi da iyalin shi ai kai sun ishe ka da jarida za ka siya takardar banza ka je ka nemo su ni dai na samu nawa shi kenan ya ce e to kai e rike kudin rike ya rike aka ce to ga buhun shinkafa to je ka shi kenan e shi kenan to wannan wannan jama'a ka auna shi nashi ne ya bayyana za mu zo mu ji akwai wasu bayan Allah waɗanda ba su da shi suna fama da kunci da yunwa da talauci amma wallahi ba su iya buɗan baki su ce na a taimake mu suna nan za mu zo mu ji a ayoyin gaba ta'rifuhum bisibahum la yas'aluna an-nasa ilhafa ina amfanin tattaruwarmu a masallatai muna sallar jam'i ba mu san matsalolin junanmu ba mecece hikimar taruwarmu mu sallar jam'i ina wane wane ya yake ya ci abinci bai ci abinci ba yaya me ke damun shi wannan yana daga cikin haƙoƙi na makwabtaka yana daga cikin darussa da fawa'id da za mu amfana da su na haɗuwarmu a guraren ibadodi. wane ya kwanta ya rasu wani hali iyalin shi suke a ciki kuna tare da shi a da'awa duk wani wa'azi tare kuke zuwa duk wani karatu tare kuke zuwa ya kwanta ya rasu ina 'ya'yan shi sai kaga an yi watsi da su ka je ka binciki 'ya'yan malamai da suka kwanta suka rasu suka bar 'ya'yan wasu har waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe suka koma su ne don su samu kuɗi da za su ciyar da kansu da iyalinsu da iyayensu da suka yi ragowa ina ƙungiyoyi ina malamai ba za a yi magana a kai ba ba za a yi tsari ba shi yasa har yanzu kullum wasu suna magana bini-bini sai mu ce malam albani sai mu ce a mu dai idanunmu ba su taɓa gane mana irin shi ba a wannan tebur ɗin yake cewa jama'a za mu gina gidan marayu marayu 'yan darul hadith cewa idan wane muna tare da shi ya rasu sai mu ɗebo 'ya'yan shi sai mu rike su kuma marayu ba marayu na ƙasƙanci ba ma'ana gida ne na marayu da masu iyaye ma sai sun yi sha'awar su zo cikin gidan don duk abin da suke da bukata za a yi musu wannan shine rayayyen tunani ‘ya'ya nawa malam albani ya je ya kwaso ya ci gaba da karantar da su ya bar su a makarantar shi a matsayin scholarship waɗanda iyayensu sun rasu ‘ya'ya nawa ne suna da yawa suna da yawa shi yasa jama'a dole ne mu dawo waɗannan abubuwan da muke karantawa mu riƙa kallon junanmu mu dinnan a makaranta mu dinnan da muke tare wani ɗan uwanka ne a sunna wani tare da shi kuke gwagwarmaya wani makwabcinka ne a nan kuma bi ghabbin nazar akan ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna ba musulmi ne ko ba musulmi ba yana da haƙƙi a kanka na ka kyautata mishi yana da haƙƙi a kanka na ka kyautata mishi a nan malam albani yake cewa to fa jama'a mu ma fa ta fa juyo kanmu kun tuna jama'a a lokacin da malam aliyu sakatare ya rasu Allah ya gafarta mishi malam ya ce to jama'a fa ta fa dawo kanmu dole mu dawo cikin tetayinmu malam nura kurami Allah ya mishi rasuwa malam ya ce Allah kaɗai ya san abin da ya shirya game da malam nura ya ce a ran shi a manufar shi da tunanin shi yana daga cikin waɗanda su ne za su jagoranci darul hadisi salafiya malam ya faɗi wannan kowa ya ji a lokacin da ya tafi jana'izar malam nura a garin ƙorami'a wato asalin funtuwa waɗanda suka je sun sani malam aliyu sakatare ya zo ya rasu malam ahijo ya zo ya rasu allah ya gafarta musu a nan malam ya dawo ya ce to fa ta waiwayo mu ma'ana mutuwa dole mu dawo mu ma kanmu tsari idan wane ya rasu ya za a rike ƴaƴan shi ya za a yi ƴaƴan shi a ci gaba da tarbiyyar su a bisa manufar shi da aƙidar shi tace to za a kafa gidan marayu aka fitar da fili aka aka kafa kwamiti aka yi abin nan aka yi abin nan shi yasa jama'a kwamitin da malam ya kafa to ya kamata a farfado da shi jama'a e dole ne a dawo a yi mishi wani sabon tsari e bai kamata mutuwar malam ta kashe wannan kwamiti din ba ina fata mun fahimta lallai a dawo da kwamiti din marayu kwamitin da suke kula da marayu ina 'ya'yan malam aliyu yanzu wani hali suke a ciki yanzu da nake magana mutuwar nan za ta iya ɗauka ta za ta iya ɗaukar ka za ta iya ɗaukar kowa in ka ga ‘yan uwa sun zo to sun zo ne su kwashi nasu rabon wanda ka tara ka bari da sun kwashe to ‘ya'yan barin su za su su san yadda za su wani shiri muke yi wa kanmu game da ‘ya'yanmu waɗannan abubuwa ne da dole da sai mun waiwaye su jama'a haka da'awar musulunci ta ginu da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina sahabban shi ta yadda annabi babu wani abu da yake taskancewa babu wani abu da yake boyewa da an kawo sai tara a masallaci kowa ya zo ya ɗiba ina fata mun fahimta ko da ke kaga yanzu ba aya haka ba ko za a kawo zakka ta miliyan ɗari biyu lajin aka kawo ta to karatun ma ba za a yi ba wani ta kan ƙur'ani zai biya wuce don ya samu rabin shi e ko kuwa jama'a e to shi yasa malam albani yace mu dai nan ba ma karban zakka ba a kawo mana zakka ai kun tuna ko da haka kada wani ya kawo wani buhun gero nan ko wani kaza amma dai sadaka da kyauta da alkhairi da taimako to wannan na daga cikin makarimu akhlaqil islami yana daga cikin kyawawan ɗabi'u irin na musulunci jama'a musamman ga azumi muke tinkara ka saka a ranka cewa duk sadda aka kai azumi za ka ci da mai azumi guda don ka samu lada irin nashi don hadisi ya tabbata da wannan za ka samu falala kada ka zauna zuciyarka ta mutu kana jiran wani ya ci da kai kun san mafi yawanci haka suke yana bincike to wani masallaci ne ake dafo shayi mai kauri ina ne ake kawo soyayyun kwai da biredi slice sai ga yana bibiyan gurin a'a kada zuciyarka ta mutu ka fara tari ka fara tari wannan tarin na menene sai ka ce na ifbarin azumi ne na ciyar da masu azumi ne wannan alkhairi ne jama'a wannan na daga cikin alkhairan malam albani Allah ya gafarta mushi kun tuna da azumi sai an yi iftar a yi a markaz a yi a nan a yi a muciya lallai a rayar da wannan a waɗannan masallatan da sauran magurare sannan kai ma a gidanka ka gayyaci mutane e yau to mun shirya shan ruwa sai ka gayyaci mutane sai su zo a ci a yi ma addu'a shikenan sai a tashi a tafi gobe ma in ka samu hali mutum biyu mutum uku mutum ɗaya kai ko tsagun dabino ne raba ka bayar na ce ko ba ina nufin ka fi karfin shi kuma ka bada tsagun dabino ba a'a ko tsagun dabino ne ka bayar Allah madaukakin sarki ka sa mu dace za mu saurara a nan jama'a sai Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ƙara maimaita wannan ayar a takaice don mu alakanta ta da ayoyin da suke bayanta muna fatan Allah maɗaukacin sarki ka gafarta wa malam albani Allah ka ji kanshi shi da mahaifiyar shi da iyalin shi abubuwan da ya bari na makarantu da littattafai da ɗalibai muna addu'a ta musamman Allah ka sa musu albarka waɗanda suka kauce daga cikinsu Allah ka dawo da su kan hanya Allah ka shiryar da mu da su gaba ɗayanmu muna addu'a ta musamman amanonin nan da malam albani ya bari Allah ka ba mu ikon riko da su kuma Allah ka tsare mishi su har zuwa tashin alkiyama Allah maɗaukacin sarki ka sa mu dace zan saurara a nan yake cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik